أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه فصل في لواحق القياس آه أبين دا يجي حتى دا قياسي أتكي زي ما كان أكان كسور قياسي زوا القياس القياس المركب da kuma alƙiyasul basir kowanne da misalinsa sannan kuma akwai kasuwar akwai mutasilun nata'ish akwai kuma abin nan mufasilun mufasilun nata'ish kowanne kuma zai ma ta'arifinsa wa minhu ma yad'unahu murakkaba لكونه من حجج قد ركبا نعم yace cikin kiyasi akwai wanda suke kiran shi murakkab ma al-qiyas al-murakkab li kaunihi dalilin da yasa ake kiran shi murakkab kasancewar sa min hujajin ay min muqaddimat eh daga muqaddimat ne wato kad rukiba ake hada shi kiyasi ne basiti guda biyu sai a hada shine zai zamanto alqiyasul murakkab hujjat din shine muqaddimat din da aka hada a kiyasi guda biyu wanda kowanne basiti ne misali idan ka ce alqiyasul basit shine wanda da muqaddima guda biyu ne kai gina wannan kiyasi kaman kace kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin hassas wannan mukaddima a mukaddima a kiyasi na ɗaya kenan sannan wa kullu hassasin in ka ce wa kullu hassasin namin wa kullu namin jismin wannan kuma kiyasi ne na biyu to waɗannan kiyasi guda biyu su ne idan ka haɗa sai ka fitar da natija to ya zamanto alkiyasul murakkab kenan kiyasi na farko kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas wanda wannan kiyasi natijarsa shine kullu insanin hassas idan ka je kuma wa kullu hassasin namin wa kullu namin jismin to kiyasinsa kuma kullu hassasin jismin to natijarsa kai to kiyasi guda biyu duka sai ka fitar musu da natija guda biyu guda ɗaya kai to shine ya zamanto murakkab kenan a nan ya yi ma ta'arifin alkiyasul murakkab ne a takaice kiyasi biyu ne za a haɗa kiyasi biyu za a hada ya zama guda daya kiyasai guda biyun nan kowanne ana kiran shi alkiyasul basit to idan aka hada su sai zama kiyasi murakkab guda daya shine shine yace maka farakibanhu in turid an ta'lama in kana so ka san shi ka san alkiyasul murakkab to ka hada shi yaya zaka yi ka hada shi to shine sai yace maka yace maka waqlib natijatan bihi muqaddima yalzamu min tartibiha bi ukhra natijatun ila halumma jarra waqlib natijatan bihi muqaddima ay waqlib natijat alqiyas alawwal مقدمة صغرى للقياس الثاني نعم نعم natijar kiyasi na farkon ka juya shi ya zamanto mukaddima ce sura ta kiyasi na biyu misalin da muka bayar na baya misali dan kace kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas menene natijansa natijarsa shine kullu insanin hassas to wannan kullu insanin hassas din natija ce ta ta ta kiyasi na farko to ita natijar kanta ta kiyasi ta farkon sai ta zamanto mukaddima sura mukaddima sura shine in ya zamanto mukaddima sura to shikenan sai ka kawo wata mukaddima kubra din sai ya hadu eh shine ma'anarsa shine waj'al natijatal mukaddimati sura eh mukaddimatan sura ah للقياس الثاني كو من قياس ثاني مثالي وكل إنسان حساس وكل إنسان حساس وكل إنسان حساس نتيجة تسيت زمنتو مقدمة صغرى تا قياسي تبيوكنا مثالي كتي كل إنسان حيوان دون متون دباني تكتي وكل حيوان حساس دو دبا ينا موسي to natija zai zamanto kullu insanin hassas kenan to wannan kullu insanin hassas din sai ka mayar da shi mukaddima sura ta kiyasi ta biyu sai ka ƙara cewa kullu insanin hassas sai ka ce wa kullu hassasin nami na gane to in ka ce kullu hassas kullu insanin hassas wa kullu hassasin namin to kullu insanin hassasin natija ce ta kiyasinka na farko kuma sitil mukaddima sugura ce ta kiyasi ta biyu mukaddima kubra din wa kullu hassasin nami a gane wa kullu hassasin nami mukaddima kubra din sannan sai ka nemo a natija ta kiyasi na biyu din natija zai zamanto wa kullu وكل إنسان وكل إنسان نامي نعم مداني to haka zai zamanto a takaice misali abin nan kiyasi na farko yana da mukaddima tsura da kubra kullu insani kullu insanin hassas ka gane idan ka zo ka ce wa kullu كل كل انسان كل إنس كل انسان حساس كتي وكل حيوان حساس كل انسان حيوان وكل وكل حيوان حساس wannan kaga mukaddima sugura da kubra ba to natija shine wa kullu insani hassas kaga ka gama da qiyasul awwal ba to natijar qiyasul awwal din shine wa kullu insani hassas sai kamar yadda shi mukaddima sugura in kamar yadda shi mukaddima sugura sai mukaddima wanne sai mukaddima kubura to mukaddima kuburan shine wa kullu hassasin nami kaga kiyasi na biyu kenan sannan natija kuma zai zo ya zamanto me eh zai zamanto wa kullu insanin namin zai zama in ya zamanto wa kullu insanin namin to shi wa kullu insanin namin din kuma sai kamar yadda shi mukaddima sugura a gane to haka zai ta tafiya tasalsuli zai ta tafiya yasa yace ila halumma jarra din yasa yace wa kalim natijatan bihi mukaddima idan natijar kiyasi na farkon kamar yadda shi mukaddima sugura yalzamu min tartibi hadi ukra natijatan in ka hada da kuma wata mukaddima to zai kara kawo wata natija daban ila halumma jarra har zuwa ba mar ba iyaka har zuwa ba iyaka za yi ta tafiya a haka yawa za yi ta tafiya a haka natijar natijar kiyasi na farko za ta zama mukaddima sura da kiyasi na biyu a haka za yi ta tafiya kawai a haka za yi ta tafiya shi ne ilahalun majarra kalima ta halun majarra din ana faɗan shi ne abinda za a ce ma in aka baka example misali za a ce to ka bi da shi a haka kai ta tafiya ka bi da shi a haka kai ta tafiya misalin da za a daura ka akai ka dinga tafiya a kansa shine halun majarra to shine kenan shi alqiyasul murakkab alqiyasul murakkab shine qiyasi biyu aka hada basiti sai aka samar da alqiyasul murakkab sannan a natijar kiyasi na farkon zaka mayar da ita a muqaddimatu sughra na kiyasi na biyu haka kiyasi na biyun kuma natijarsa sai ka mayar da shi ka mayar da shi muqaddimatu sughra na wani kiyasi daban shi ma kiyasi na wancan din natijarsa sai ka mayar da shi mukaddimatun sugura na wani kiyasi daban a haka ila halun majarra sai sai ta tafiya sai ta tafiya eh shine yace muttasilan nata'ij alladhi hawa yakunu aw mafsu aw mafsulaha kullun sawa eh wannan yana daya daga cikin baituka masu wahalar iradi cikin as-sulam amma takaitaccen takdirin sa shine الذي هوى الذي هوى النتيجة يكون متصل النتائج والذي لم يهوها يكون مفصول مفصول النتائج وندا القياس المركب ده قياس دا aka kawo natijarsa to shine zai zamanto muttasilan nata'ij wanda ba a kawo natijarsa ba aka cire shi zai zamanto mafsulan nata'ij kenan alqiyasul murakkab yana kasuwa kashi biyu akwai muttasilun nata'ij akwai mafsulun nata'ij muttasilun nata'ij an kawo natija mafsulun nata'ij kuma an cire natija misalin wanda aka kawo wanda aka kawo natijarsa idan ka ce idan kace kullu kace kullu insanin hayawan kace wa kullu hayawanin hassas sai kace wa kullu insanin hassas sai ka kare cewa wa kullu hassasin wa kullu wa kullu insanin hassas wa kullu hassasin nami sai kace wa kullu insanin nami a gane kaka wa haka za sai ka dinga tafiya haka in ka faɗi natijar to zai zamanto mutta muttasilin nataish in ka takaita baka faɗi natijar ba to shikenan ya zamanto mafsulan nataish wanda misali ba faɗi wanda ba faɗi natijar ba wato kiyasi guda biyu duka kawai za a bashi za a bashi natija guda ɗaya ne kawai natija guda ɗaya za a bashi natijar da za a bashi idan ka ce kullu insanin kullu insanin in ka ce kullu insanin hayawan in ka ce kullu insanin hayawan to sai ka ce wa kullu hayawanin hassas ka gane sai ka ce wa kullu hassasin namin ka gane wa kullu namin jismun ba to sai ka ce kullu insanin jismun ma'ana kiyasi guda biyun duka sai ka ba su da tita guda daya ƙarshe shi ne ma'ana ka cire nata'iji kenan na kowanne muka na kowanne kiyasi karshe ne kake bada kake bada natija idan kowace mukaddima ka bada kiyasi ka bada natijarsa shine muttasil nata'ij idan kuma sai da ka hada kiyasi guda biyu idan kowanne kiyasi ka bada natija shine muttasil nata'ij idan ka da kiyasi guda biyun tukunan karshe ka ba da natija shine mafsulun mafsulun nataish kenan mafsulun nataish in ka ce wa kullu insanin namin wa kullu namin jismun wa kullu insanin jismun shi kenan ka hada kenan in kuma muta in kuma muttasil ne kowanne ya kai ka fitar mishi da natijarsa kowanne ya ka fitar mishi da natijarsa shi yasa yake kullun sawa kullun sawa yace duka duka ɗaya ne wa in bi juz'in ala kulli nisfudil fazad al-istiqra'i indahum wakil yace idan juz'i ne idan juz'i ne aka zo aka kafin ka zo jiki din misali shi muttasilun nata'ij din kamar da muka bayyana mukaddima guda biyun nan kowanne kiyasi guda biyun nan kowanne yana da natija shi kuma mafsul din duka zaka hada musu natija guda biyu in kace kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas ka gane sai kace wa kullu hassasin nami wa kullu namin jismun karshe sai kace kullu insanin jismun kaga natijar guda ɗaya ne ka kawo kenan idan a mafsuli din ka cire mukaddima guda bibiyu ne bibiyu ne misali natijar kiyasi na farko mukaddima natijar kiyasi na farko ka cire sannan kuma mukaddimatu sughra na kiyasi na biyu ka cire ka gane sannan kuma idan ka zo kiyasi na biyu kuma shi ma natijarsa ka cire sannan mukaddimatu sura din ka cire yanzu yadda muka ce kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas me natijar wannan shine kullu insanin hassas ba to kullu insanin hassas natijar wannan mun cire shi sannan kuma shi kullu insanin hassas din shine mukaddima sura na qiyasi na biyu shi kuma mun cire shi maimakon mu ce wa kullu insanin hassas mu ce wa kullu hassasin nami kawai muka cire kenan mun cire abubuwa guda biyu iri daya shine kullu insani hassas wanda yake natija ne mun cire shi kullu insanin hassas wanda yake mukaddima sughra ne na kiyasi na biyu mun cire shi sai muka kawo mukaddima kubra kawai muka ce wa kullu hassasin nami shi ma wannan mukaddima sughra din ba saura natija ba shi ma natijar sai muka cire shi muka cire shi sannan yadda muka cire a can natija da mukaddima sugura anan ma natija da mukaddima sugura din sai muka cire muka cire mun ce kullu insanin hassas wa kullu hassasin nani a gane zai zamanto kullu insanin nani kenan an cire wannan to kullu insanin nani din wanda aka cire shi shine mukaddima sugura kuma shi ma ka kara cire shi zaka ce wa kullu namin jismu ka gane to zaka ce wa kullu namin jismu din sai aka kawo natija na mukaddima ta farko ta farko kullu insanin hayawan din sai aka ce kullu insanin jismun kawai ka gane kenan idan mafsuli ne idan mafsuli ne zaka samu a za zaka samu da ake cewa kadiya kadiya kaga daya biyu in mutasil ne zaka samu kadiya daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara idan mutasil ne idan kuma cikin tara din cikin tara din idan mafsuli ne zaka cire fudu sai ka bar guda biyar biyar din da ka bari a mafsuli shine kullu insanin hayawan kabiya ta farko na'am gane wa kullu hayawanin hassas kabiya ta biyu wa kullu hassasin namin kabiya ta uku wa kullu namin jismun kabiya ta hudu kullu insanin jismun kabiya ta biyar na'am wannan mafsul kenan me yasa kowanne kiyasi kiyasi na farko ka cire mishi natija kiyasi na biyu ka cire mishi mukaddima sugura kaga natija da mukaddima sugura da ka cire nan to kabiya guda biyu ne sannan kuma kiyasi na biyu kamar yadda ka cire mishi mukaddimatun kubra ka zo ka cire mishi natija ka cire kuma ka cire natija sannan ka zo ka cire mukaddimatun sugura na kiyasi na gaba da shi din ka gane to karshe ka kawo natija natijar da ka kawo natija ce ta siyasi na farko kaga kenan a kana da kiyasi daban-daban guda uku ne guda uku ne guda uku kake da shi shine kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas kiyasi na farko natijar wannan shine kullu insanin hassas sannan kiyasi na biyu kullu insanin hassas wa kullu hassasin nami siyasi na biyu mukaddiman wannan kuma kullu insanin nami ka gane kiyasi na uku kuma kullu insanin nami wa kullu namin jismun ka gane wannan kiyasi na uku natijar wannan kiyasi na uku din kullu insanin jismun ma gane to wannan shine qadiyya daban-daban guda tara shine a cikin muttasil in mafsul ne kuma qadiyya guda biyar an cire guda fudu kenan a gane to wannan shi yasa a cikin tarihi yace wa minhu ma yad'unahu murakkaba likaunihi min hujajin likawani min hujajin kenan abinda yasa kuma yazo yace ma yazo yace ma yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halumma jarradin bai ta tafiya haka ne idan ka kawo kiyasi dai ka kawo masa natija natijar ta sai ta zama to muqaddima eh sugura in ka kawo kubura ka kawo kubran kiyasi na biyu natija wannan natijar kuma sai ta kara zamanto mukaddima sura in ka kawo wani kubran ka gane kiyasi ya haɗu to natijar wannan kiyasi sai zama mukaddima sura sai kai ta tafiya kai ta tafiya shine yalzamu min tarkibi hadi ukhra natijatun ila halum majarra din kiyama yawa to shine a متصل متصلا نتائج الذي حوى يكون أو مفصولا مفصولها كل كل سواء أي الذي حوى النتيجة يكون متصلا النتيجة والذي لم يحوي لم يحوي النتائج شيني يكون مفصولا النتائج wannan shine wanda kowanne kiyasi ka kawo masa natijarsa a gane da muka bada misali shine muttasilun nata'ij wanda kowanne kiyasi baka kawo masa natijarsa ba sai karshe ka kawo natija na dukkan kiyasan to zai zamanto masulun nata'ij kenan to anan kuma ya shiga ta'arifin istiqra'i wanda muka karanta daga baya وإن بجزئي على كل نستدل فذا بالاستقراء عندهم عندهم أقل إذن كلين إذن جزئين إذن جزئين ينونا إذن جزئي كنونا كلي استدل وإن استدل بجزئي على كل إذن da juz'i ne aka nuna ko aka sanar da kulli to wannan faza bil istiqra'i indahum ukil ai faza ukila bil istiqra'i indahum wannan shine abin da aka fahimta da suna istiqra'i a wajen malaman malaman malaman mantiq kenan akwai atam kamar da kuka karanta al istiqra'u tam akwai kuma al istiqra'u naqis misalin al istiqra'u tam misali kace kace kullu kace alhaya kullu alhayawani ko kullu hayawani mayyit na'am ka gane to wannan kiyasin ababun istiqra'i ne ta ka gane ko kuma kace alkalimatu kace kace misali idan idan kace alfi'lu hadathun wa zamanu ko kace alkalimatu ismun wa fi'lun wa harfun wa harfun an nema gaba da cikin kalmomin larabci banda su ukun nan babu ya zamanto al-istiqra ya zamanto tam kenan amma idan ka ce idan ka zo ka ce misali a ka kace kace misali a kullu kullu zatu tis'i sanawatin tahidu misali dukkan ya mace da ta kai wata tara za ta yi iya al'ada wannan istiqra'i ne na zai wahala ka ka bincika ka tabbatar da ko duk wacce ta kai shekara tara za ta yi al'ada istiqra'i ne amma na eh ma'ana ta'rifin istiqra'i shine wa in istudilla bi juz'in ala kulli shine faza a ukila aifuhima indahum bil istiqra'i wannan shine ake aka fahimci istiqra'i a a waje a wajen abin da yasa aka ce da juz'i juz'i aka fahimci kulli idan ka ce alhayawanu mayyit din kana maganan alhayawanu mayyit din alhayawan din juz'i ne ma'ana shine yana da ajiza da yawa abinda ake ce mishi misali hayawan hayawan suna nan da yawa misali akuya hayawan mage canwa hayawan sa hayawan rakumi hayawan biri hayawan kaza hayawan suna nan kulliya ne da yawa da kace mai din kuma wato ka ba su hukunci ne gaba ɗayan su ka ba su hukunci kaga kenan juz'i ne da aka ba shi hukunci gaba daya to daga nan ya zamo me ya zamo istiqra'i ne shine yace wa aksu wa aksu wa aksuhu yud al qiyas al mantiqi wa huwa alladhi qaddamtuhu fa haqqiqi akasin wannan shine wanda aka ce kira shi al qiyas al mantiqi akasin wannan shine wa in bi kulliyin ala juz'iyyin istudil ko ka ce wa inustudilla bi kulliyin ala juz'iyyin aka sin wancan to wannan shine abin da kuka rigaya kuka karanta al-qiyasi al-qiyas al-mantiqi shine qiyasin da muka karanta a baya imma al-qiyas bi kitirani imma al-qiyas bi istisna'i wanda muka karanta daga baya daga cikin su kuma imma basir mai kiyasi mai kiyasi biyu imma kuma murakkab da kiyasi sama da biyu sama da biyu shine wa huwa allazi qaddamtuhu fa haqiqi wa haythu juz'iyyun ala juz'i humil li jami'in fa zaka tamthilun ju'il a lokacin da kuma juz'i aka daura shi kan juz'i wa haythu humila juz'iyyun ala juz'iyyin li jami'in saboda akwai abin da ya hada su fa zaka tamsilun ju'il wannan shi kuma tamsili aka sanya shi ana kiran shi at-tamsili kenan misalin wannan shine misali misali ka zo ka ce a ka ce ka ce an ka ce a misali kullu nami ka ce misali a kullu na kullu kullu nabi kullu namizin khamrun وكل خمر حرام كل نبي كل نبيذ نبيذ حرام نعم abin wannan abin da yasa aka ce mishi tamsil ne tamsili ne shi nabi din shine wani abu ne wanda ake yin shi ko da dabino ka gane ko kuma da inabi cikin abin da yanzu ake kiran shi burkutu na wani lokaci in ya rike yana buga bugar da hankali to shi yasa jumhur suka tafi akan cewa nabi nabi haramun ne saboda me yadda giya yake bugar da hankali shi ma yana bugar da hankali to saboda haka ne ne ya hada su duka shine bugar da hankali to wannan shine ake ce mishi tamsili duk abu guda biyu da ka hada akwai wani abin da yake hada su shi yasa ka hada su to shine tamsili sannan kowanne juz'i ne daga cikin nabi juz'i sannan khamr juz'i ka gane to shi yasa yace wa haythu juz'iyyun ala ala juz'i humil jami'in jami'in shi illar da ya hada tsakanin duka misali nabi yana bugar da hankali khamr yana bugar da hankali nabi juz'i ne khamr juz'i ne me ya hada su duka bugar da hankali na'am to shine zaka ce mishi wato tamthili ne wala yufidu al-qat'a bid-dalili qiyas al-istiqra'i wa tamthili yace anan qiyasi na istiqra'i da muka bayyana shine wa in istudilla bi juz'in ala kulli qiyasi na istiqra'i kace al-kalimatu imma ismun وإما فعل وإما حرف والكلمة اسم وفعل وحرف فكما كتي الاسم مب... إما مبني وإما وإما معرب saboda istiqra'i ne akai to wanda yake shi istiqra'i baya fa'idantar da kafo cewa wato hujja ce hujja ce yankakkiya ba a ja da ita kamar yadda tamsiri shi ma baya ifada baya bada fa'ida ce wannan abu ne kafu yankakke ba zai tashi ba abin da yasa yin istikara ya zama to ba zai tashi ba wani ne ya zauna yayi research yayi aji wani ya zurfafa research na gane zai iya samun wani shi ma tamsiri haka ne tamsiri ne yanzu idan muka ce giya nabi giya ne khamru giya ne me yasa kowanne yana bugarwa to wannan kauli ne na imamu mali da shafi'i da ahmad shi imamu ahmad a wajen sa nabi din ba giya bane to kaga tamsil ya tashi kenan a gun malik da ahmad shafi'i akwai tamsil sun tafi sun yanki hukunci akan tamsir ba imamu abu hanifa ya ce ba giya bane shi ya ya warware to shi yasa shi istiqra'in ma yanzu ba mun zo mun ce kalmomi a nahu ko isim ko fi'il ko harafi bane wannan istiqra'i ne ba to idan wani ya zo ya ce shi bai yadda da wannan ba ba eh bai yadda da wannan ba shi a gunsa in ka ce isim maimakon ka ce isim ya misali na kira isim ne sunan isim ne daban ma'arifa isim ne daban a wajensa ismul ishara isim ne daban ka gane ko wani abu ne daban kawai ba isim ba ka gane shi na kira wani abu ne daban saboda kulli yake nunawa ma'arifa wani abu ne daban saboda juz'i yake nunawa ismul ishara kuma nuni ake yi shi ma ba isim bane ishara sunansa ismul mausul kuma kace ba isim bane musuli sunansa ikrarin cewa imma ismun wasilun wa harfun bai tashi ba ya tashi shi yasa zaka ga misali kamar nahau na english part of speech na english kaga su guda tara ne warewa suka yi kaga akwai noun ba suna ba akwai adverb ba sannan kuma akwai ne akwai bab akwai adverb ba su adjective duk akwai ba kaga su kawo guda takwas ko tara ne ba ko to kaga ai kalmomin ne na na'u su kuma a wajen su ya zama to guda takwas yadda a english grammatical kamar yadda shi guda takwas nan shi na na'u in kana zuba za ka mayar takwas din ba eh sun ce na'u kai ma ka ce isim adbab ba ga ba zamiri bane ka ce zamiri ba ya zama biyu ba idan ka zo ka ce bab ka gane kai ma ka ce fi'ili in ka ce adjective ka gane ka ce sifa ka gane guda takwas din nan na english in kai takwas din su a na arabic fa a na haufa ba istikrai ya tashi ba to shine ma'ana wala yufidu al-qat'a bid-dalili qiyas al-istiqra'i wa tamthili